ashirin zai za mu tashi wadda take biye da ita insha Allah arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون
jiya aya ta yi magana dangane da ambaton sunan Allah subhanahu wata'ala a yayin da za a yi yanka kana kuma kai umarni da halaccin abin da aka ambaci sunan Allah yayin yanka shi to ayat da take biye Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi bayan da ake umarni da cin abin da aka ambaci sunan Allah yayin yanka shi sai aka biye kuma da yin hani wala ta'kulu kada ku ci mimma lam yuzkar ismullahi alaihi daga abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba yayin yanka ma'ana abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba sai aka hana kada a ci wannan shi ne bayanin da muka yi jiya yadda malamai suka rabu a kayan wannan fahimta dukkansu sun ittifaki a kayan cewa wanda ya manta bai yi bismillah ba to sun ce wannan halal ne za a ci saboda Allah baya kama mutum a abin da ya manta an yi rangwame ga al'umman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin annisiya inda aka sami bambancin fahimta tsakanin malamai shine a inda aka kiyin bismillah da ganganci jumhur sun tafi akan cewa inda gangan ne ba za a ci ba akwai waɗanda kuma ɗaiɗai ko kame da muka ambata a jiya kamar imamu shafi'i da waɗansu ma da suka gabace shi da waɗanda suka zo a bayansa akwai wanda suka yi wannan fahimta cewa ko da da gangan ne mutum in dai musulmi ne ahali ne na yin yanka da gangan sai bai ambaci sunan Allah ba to suka ce za a iya ci saboda shi musulmi yana ɗauke da imaninsa to sai suke wannan fahimta to amma dai abin da aka farin jayarwa shi ne fahimtar su waɗancan jimhoro in har mutum ya ƙi ambatan sunan Allah ne da gangan to nan ma malamai sai suka raba shi daban-daban in ya ƙi ambaton sunan Allah ne da gangan ɗin amma saboda shi yana da itikadin cewa ai zuciyarsa na ɗauke da imani da Ubangiji zuciyarsa tana kimse da ambaton Allah don haka baya bukatan sai ya yi nuduki da ita tun da cikin zuciyarsa yana tattare yana da sha'uri na girman Ubangiji to anan malaman sai suka ce za a iya ce a haka in wannan tunanin ne ya saka ya ƙi ya ambaci sunan Allah amma inda ya ƙi ambatan sunan Allah da gangan tahawunan saboda walakantawa ne ai ba dole sai ya ambaci sunan Allah ba matsalan ai ba dole sai an yi bismillah ba in za a yanka to wannan suka ce ba za a ci ba to shi ne nan Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi kuma har ilo ayat ta zo a matsayin raddi ga abinda mushrikan quraishawa suke ambatawa cewa abinda Allah ta'ala ya kashe da kansa shi yafi cancanta a ci ba wanda ku ƴan adam ko ka kashe ba to duk da wannan tunanin da suka yi da wannan a bayani da shubha da suka jefo to sai Allah ya ambaci doka kada ku ci daga abin da ba a ambaci sunan Allah yayin yanka shi ba bi an mace abin ya mutu haka nan auzu biha ala ismi ghairihi ko kuma aka yanka ba da sunan Allah ba misali da za a yanka sai aka ambaci sunan wani Allah mu fahimci wata mas'ala aya da ke cikin suratul ma'ida da ta nuna halaccin cin yankan waɗanda suke a halal kitabayin to sai inda suke yanka da sunan Allah ma'ana yayin da za su yanka sun ambaci sunan Allah mun gane ko amma idan ya bayyana maka yayin da za su yi yanka sun ambaci sunan wani Allah ne misali da za su yanka su ce da sunan almasihu matsalan to wannan ba za a ce ba saboda an yanka shi ba da sunan Allah ba amma in sun ce da sunan Allah sai suka yanka to wannan ƙura'ani ya halatta a ce wa illa in ku ba haka ba aka ce fa ma zabahul muslimu abinda musulmi ya yanka walam yusammi fihi amdan bai ambaci sunan Allah ba da gangan aw nisyanan ko kuma da mantuwa fa huwa halalun to aka ce halal ne fin nisyani ittifaqan in mantuwa ne kamar yadda na ambata malamai sun yi ittifaki cewa za a ci wa fil amdi alal mashhur in kuma da gangan ne ya ƙi ambatan sunan Allah wasu malamai sun ce ba za a ci ba abin da dai farin jaya shi ne abin da na ambata na wancan tafsilin da malamai suka yi in yayi ne da itikadin cewa sunayen Allah na tare da shi da imani da Allah da girman Allah bai da bukatan talaffuzi da shi suka ce to za a ci wasu malamai suka ce za a ci amma alal karaha wasu malamai kuma suka ce ba za a ci ba to amma dai abin da ya fi shahara shi ne cewa za a ci wanda ba za a ci ba sai yayin da ya ki ambatan sunan Allah bisa walaƙantar da ambatan sunan Allah ko yana ga cewa ba sai ya ambata ba wa alaihi ibn abbas wa shafi'i wannan fahimta ita ce fahimtar abdullahi ibn abbas ita ce fahimta ta imamu shafi'i rahimahullah Allah ta'ala ya ce wa innahu ay al-aqlu minhu lalle shi cin daga naman da aka yanka ba da sunan Allah ba ko kuma ba a ambaci sunan Allah ba lafiskun lalle ci daga gare shi fasikanci ne khurujin amma ya hillu fita ne daga abin da ya halatta domin abin da ake nufi da alfusuku shine alkhuruj yanci alfasiku ay alkharij an ta'atillah wanda yake fita daga barin biyayya ga Allah subhanahu wataala don haka cin irin wannan fasikanci ne wa inna shayatina kuma lalle shaydanu la yuhuna ila awliyaihim lalle suna yin wahayi zuwa ga waliyansu shaydanu suna yin wahayi zuwa ga waliyansu shaydanu na aljanu suna sanya wasuwasi a zukatan mabiya manya daga cikin mabiyansu sune kafirai sai kuma wanda suke alal fusuki duk wani aikin laifi na mutum ya aikata irin waɗannan shaidanun suke masa wasi su ingiza shi to shine Allah ta'ala ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim lalle shaidanu suna yin wahayi zuwa ga waliyansu li yujadilukum dan su jayayya da ku fi tahlilil maitat wajen halatta abin da yake mushe duk wanda zai zo shi yayi jayayya da ra'ayinsa ko da tunaninsa domin ya rushe wata doka ta Allah ya nuna bata dace ba to ba kowa ya masa wannan wahayin wannan wasuwasin ba idan ba shedan ba shedan ne masa wannan wasuwasi shi yasa yake jayayya a kayan runkudewa gaskiya da ta tabbatar ga Allah wa in ata'tumuhum Allah ta'ala yace idan har kuka musu biyayya innakum lamushrikun to lalle kun zamanto mushrikai wahayin da shaidanu suke mawaliyansu an taba samu abdullahi ibn zubair sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin matasan sahabbai wanda suke yara a lokacin da annabi ke raye bayan wafatin annabi an samu waɗanda suka yi bore suka fita daga da'a ta musulunci aka sammani uzzaka kai waɗansu ma sai suke da'awar annabta suka ce su ma annabawa ne an samu wata mata ana ce da ita saja ta yi da'awar annabta an sami musailama al-kazzab wanda shi tun zamanin annabi dama ya yi da'awar annabta an samu wani shi ma daga cikin kabilan banu thaqif ana ce da shi muhtaru thaqafi shi ma ya da'awar annabta to lokacin da aka samu abdullahi ibn zubair sai aka ce masa innal muhtara yaqul yuha ilayya mukhtaru thaqafi fa yana cewa wai shi ma an masa wahayi sai abdullahi ibnu zubair yace sadaka ya faɗi gaskiya lalle yana masa wahayi sai yace ai inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim ai shaydanu ma suna yin wahayi zuwa ga waliyansu eh in yace ana masa wahayi eh haka ne an masa wahayi amma shaydani ne masa wahayi dama Allah ya gaya mana to ana musu irin kimsa musu irin wannan tunanin ne daga shaidanu li yujadilukum domin su yi jayayya da ku fi tahlilil maitati wajen halatta mushe kaman yadda quraishawa suka ce abinda Allah ta'ala ya kashe shi yafi cancanta a ci sama da abinda ku kuka kashe da kanku kuka yanka kaga wannan mujadala ce wanda ta zo ta daga wahayi na shaidani wa in ata'atumuhum in ku har kuka musu biyayya fihi cikin irin wannan lamarin ga nassi na Qur'ani ga nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani sai ya kawo tunaninsa yana so ya runkuda mutane daga tamassuki da abinda nassi ya tabbatar da shi ya kawo tunani ya kawo da barbaru na iya bayani to wannan shaydani ne masa wahayi in har mutane suka saki abin da ya tabbata a cikin Kur'ani da hadisi suka yi ma irin wannan mutum biyayya innakum to lalle kun zamanto a sa'in nan la mushrikun lalle kun zamanto mushrikai inji Allah ta'ala to nan da aka ce innakum la mushrikun kowace biyayya ne da aka yi ma wanda ba musulmi ba mutum yake zamantowa yayi shirka a'a ba kowace biyayya bace ce a lokacin da aka yi wa mushirki biyayya a cikin waɗansu al'amura wanda yake na duniya bai ta'allaka da wata doka da shari'a ko ibada ba mun gane to a nan wajen mutum bai zamanto mushirki ba abinda bai ta'allaka da bautar Allah ba sai aka masa biyayya yanzu misali kamar a ce mutum yana da shugaba a ma'aikata shugaban nan ko ba musulmi ba ne sai sanya muku doka kada kowa ya ƙara yin fakin ɗin motarsa a gindin bishiyan nan doka ce ya sa to don ka masa biyayya a wannan sai mutum ya zama shirki a bai zama shirki ba sai abin da ya ta'allaka da shari'a mun gane ko ya sa doka ya ce kada kowa ya ƙara yin sallah har sai an tashi a aiki kuma lokacin sallah ya yi to na wajen idan aka masa biyayya akan wannan lamarin to an bar dokar Allah da ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya yanka lokaci ga sallah ga mu'minai kuma mutum ya bari lokacin sallah ya wuce saboda wani ya ce masa kada yayi sallah din sai an tashi a aiki to anan wajen ya saba ma Allah subhanahu wata'ala la'anna man ahalla shay'an mimma harrama Allahu domin duk wanda ya halatta wani abin da Allah ya haramta au harama shay'an mimma ahallallahu ko kuma ya haramta wani abu da Allah ta'ala ya halatta mimma huwa ma'lumin bid-darura mimma huwa ma'lumun min ad-din bid-darura abinda dama an san shi in an ce bid-darura abinda kowa ya sani kowa ya sani abin nan addini ne misali yayin sallah akan lokacinta kowa ya san cewa addini ne ko yara ƙanana ka tambaya sun sani wannan ilimi ne wanda bai ɓoyu ma kowa ba to irin waɗannan ababe sai mutum ya canja shi sai ce a'a bai halatta a yi sallah a yanzu ba har sai an tashi a aiki matsala sai aka masa biyayya akan haka kuma lokacin sallah zai fita to wannan an halatta abin da Allah ta'ala an haramta abin da Allah ya halatta ko kuma an warware umarnin Allah an yi biyayya ga wani Allah to a sa'in nan wanda ya haka fa huwa mushrikun ya zamanto yayi shirka kin domin an ce la da'ata lil makhluqin fi ma'siyati al khaliq wannan babi ne na al wala wal bara shi saka ibn al arabi al maliki yake ambata cewa mutum yana kasancewa mushriki ne kawai mumini yana kasancewa mushriki ne in yayi da'a ga mushriki a yayin da ya rusa wata doka ta Allah subhanahu wataala ko kuma ya tabbatar da wani abu wanda Allah ta'ala ya haramta fa inna man taraka da'ata Allah ila da'ati gharihi duk wanda ya bar biyayya ga Allah ta'ala ya koma zuwa ga biyayya ga wani Allah wattaba'ahu fi dinihi kuma ya bi shi a addininsa faqad asharakata wannan hakika yayi shirka Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin alqur'ani a cikin suratul zumar wallazina jtanabu at-taguta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra Allah ya ce fabashshir ibad allazina yastami'una al-qawla فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب Allah madaukaki yace waɗanda suke nesantan dagutu dagutu shine duk wani abin da ya saba ma Allah da zai zan ginshiki da za a bauta masa ko ginshiki da zai kafa doka da za ta kishiyanci ta Allah to wannan ya zama dagut shedani ne mutum ne wani tsari ne to inda ya kishiyanci na Allah kuma ya tsayin daka wajen kiran mutane a kai sai aka yi watsi da na Allah sai aka bi wancan ana masu so to wannan ya zama to tagot to Allah ya yabo ga waɗanda suke juya baya ga tagot wallazina shtanabu tagot an ya'buduha waɗanda suka nesanci tagot ba su bauta masa ba wa anabu ila Allah kuma suka karkata zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala lahumul bushra waɗannan suna da albushir Allah ce fa bashir ibad kai albushir gabayina thumma masala sifatal mu'mini allazi ja'athu ahkamun min Allah sannan Allah ta'ala ayat da ke tafe ya kawo kwatance na siffar mu'mini allazi ja'athu ahkamun min Allah wanda hukunce hukunce suka zo masa daga Allah fa amana biha sai ya imani da waɗannan hukunce hukunce wattabi'aha kuma ya bita وصفة الكافر الذي يتبع زخارف نفسه كما بانغاري غدا aka kawo siffar kafiri wanda yake bin kawace kawacen zuciyarsa fa kala sai Allah yace
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون
أو من كان ميتا الله تعالى يتي yanzu wanda ya kasance matacce bil kufri da kafirci mutuwa nau'i nau'i ce kafiri matacce ne domin tamkar baya nan ne shi ko ba haka ba wanda yake raye yana ayyuka yana masa rubutun lada kuma yana samun daraja a wajen Allah kafir ko bai da komi to don haka kage rayuwarsa kamar matacciya ne hakanan jahili shi ma matacce ne saboda bai san ina yake dosa ba ba shi da sani sanayya dangane da al'amarin addininsa yadda zai aiwatar shi bai yi karatu ba baya ya zama wajen karatu balle ya ji ya karu kuma baya yin tambaya kaga kawai cikin duhu yake tafiya to shi ma wannan tamkar macacce ne to shine Allah ya ce awa man kana maitan yanzu wanda ya zama matacce imma da kafirci ko jahilci nan malan ya zabi waɗanda suka fassara shi da kafirci la'anna al-kafira wa in kana hayyan fi jasadihi illa annahu mayyitul qalb domin shi kafiri koda kuwa jikinsa yana da rai yana motsi yana ayyuka irin na masu rai zuciyarsa matacce ne eh zuciya ta zan matacciya ba a raye take ba to Allah ya ce wanda ya kasance matacce da yana kafirci fa ahyaynahu sai muka rayar da shi bil huda da shari'a wasu malamai suka ce wannan aya an buga misali ne a kayan watan hamzat ibn abdul muttalabi da kuma amr ibn hisham wanda ya fi shahara da sunan da annabi ya sa masa abu jahal shi wannan rayayye ne da yana cikin kafirci hamzat ibn abdul muttalab sai Allah ya raye masa da zuciya to yanzu shi wannan wanda da yake matacce Allah ya rayar da shi bil huda ya zanya shari'a لأن المؤمن هو الحي الذي يعرف معنى الحياة domin mumini shine rayayyen da ya san ma'ana ta rayuwa yake sarrafa ta yadda Allah subhanahu wata'ala yake so kafiri ai shi yadda ka san dabba dabba ta san ma'anar rayuwarta dabba ba ta san ma'anar rayuwarta ba rayuwar take yi kawai to Allah ya kwatanta kafirai da su wallazina kafaru يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم kaga Allah ya ce wanda suka kafirta suna jin daɗi irin na rayuwa su yi nishaɗi su yi fantama duk irin yadda za su a yi na rayuwa su ma suna yi har ma su wuce mumine wani lokaci wajen jin daɗin rayuwa wa ya kuluna su ci kamata a kulun an'amu kamar yadda dabba take ci sai Allah ya ce wannan rumatu wallahun amma wuta ita ce matattararsu kaga sai aka kwatanta su da su da dabbobi ɗaya saboda ba san ma'ana rayuwa ba to shi nan Allah ta'ala ya haɗa kwatance yanzu wanda ya kasance matacce da yana cikin kafirci fa ahyaynahu sai muka rayar da shi waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas muka sanya masa wani haske da yake tafiya da shi a cikin mutane kamar masaluhu fi zulumat zai zamanto daidai ga wanda yake kamarsa amma shi kuma yana cikin duhu wanda Allah ya rayar da shi kuma ya sanya masa haske yana tafiya cikin haske zai zamanto ɗaya da wanda ba rayayye ba zuciyarsa ba rayayya ba kuma gashi a cikin duhu yake tafiya ba za su zama ɗaya ba eh yanzu wanda yake zauna nan haka cikin haske ga haske ta ko'ina ba za ka kwatanta shi da wanda yake zauna a cikin ƙungurumin daji kuma sannan ga duhu ba ko ba haka ba shi wancan duk inda zai je shi bai san ina zai dosa ba abin da ke gabansa bai sani ba zai iya tafiya yana tafiya yana tafiya shi ya tsammata nan ne hanya alhali wani katon rami ne ta iya yiwa wani katon mesa ce take tsaye ko kumurci yana jiransa sai ya fada cikin halaka ko to kaga ashe abin da ke haskakawa mutum gabansa a rayuwa ta duniya ya san ina ya dosa kuma ya san ina zai taka mai amfani shine hasken musulunci ilimi na addinin Allah shiriya ita take nuna maka fayyacewa tsakanin zarai da abawa in mutum ba shi da imani kuma a ce ko yana da imani mutum yana da jahilci to akwai saura shi yasa Allah ta'ala ya ce rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah ya ɗaukaka wanda sun kai imani a cikin ku kuma suke aka ba su ilimi kaga sai aka nuna darajar hawa biyu ga imani ga ilimi to sune Allah ya daukaka ashe kowane musulmi sai zan yana gogormaya ya zamanto a cikin mutum uku ko ko dai zan mai karantarwa ko ya zan wanda yake daukan karatu ko kuma ya zamanto wanda yake yin tambaya kar mutum ya zamanto na hudu domin na hudu shi ba karantarwa ba saboda bashi da abun bayarwa kuma bai je shi ya nema ba dan ya san addininsa in bai buɗe littafi ba kuma baya yin tambaya al'amuransa kawai haka yake yin su gaba gadi to ai kaga wannan ya halaka sai fada cikin kuskure a kowane lokaci to shine Allah ta'ala ya kwantancen su anan waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas wasu suka ambaci abinda ake nufi da watan an-nur anan shine hasken da Allah subhanahu wata'ala yake bawa mu'mine a ranar alkiyama kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul hadid yayin da za a zo taron masu da'awar musulunci masu ingantaccen imani da waɗanda suke munafukai a ranar alkiyama sai za a tsallaka siraɗi sai Allah ya ba wa kowa fitila ba fitila ne tocilan za a baka hannu ba a gaban alwala ne za su rika haske inna ummati ya atuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar wudu hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta za su zo a ranar alqiyama suna masu hasken gabbai haske irin na hajar irin na danda danda mai haske bakwai eh ko mai haske biyar ake cewa goshinsa yana da haske ma'ana bakin doki ne danda mai kyau baki kirin kalarsa duk baki stallion sai kuma nan goshinsa kuma sai ya farin gashi sannan nan kwabirinsa na dama na hannu da na kafa shi ma duk sai farin gashi to yana da daraja irin wannan dokin da ya zo da irin wannan tsarin goshinsa farin gashi sannan ƙwabirinsa kuma na kafafunsa duk su ma shi suke cewa hajjal to shi ne annabi ya kwatanta ya ce al'ummata za su zo gurwan suna masu haske muhajjalin tamkar doki danda wato gabansu hannaye suna haske kafafu suna haske fuska tana haske sai ce min asar wudu gurbin alwala to munafikai ma sun ce sun yi imani amma ba su da imanin gaske kuma suna yin alwala saboda munafurci za a yi sallah da su hajji hadi na zuwa to a ranar alkiyama su ma sai su tashi da wannan hasken yadda imanin su yake dan jebu hasken nasu ma sai Allah ya sa musu dan jebu dan haka sai ana cikin tafiya yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الله يتران ذاك غا مؤمنين مزا da mata suna tafiya hasken su gaba gare su da baya gare su ana ce musu albushir a gare ku a wannan rana za ku shiga aljanna sai ana cikin tafiya na munafukai sai ya dishe tun da dama imaninsu ba mai inganci ba ne yana dishewa suna sanda yana dishewa suna sanda saboda sai Allah lumi inda za a taka su kuma muminai haskensu ya yi haske sun yi gaba can har sai zan akwai tazara tsakaninsu to sai munafukai sai su dinga kiran muminai yunadunahum alannakum ma'akum yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lillazina amanu انظرونا نقتبس من نوركم كيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا to wannan hasken shine ma wasu malamai suka fassara waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas yanzu wanda da yake matacce yana cikin kafirci da zai mutu a kafirci wuta zai shiga fa ahyaynahu sai muka rayar da shi da imani waja'alna lahu nuran kuma muka sanya masa haske a ranar alkiyama yamshi bihi fin nas yana tafiya cikin taron jama'a kaman masaluhu fi zulumat zai zamanto kamar wanda ba shi ba da aka bar shi a baya cikin duhu wasu malamai sai suka fassara wannan gaba da wannan bayani wasu malamai suka ambaci cewa waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas muka sanya masa haske yana tafiya da shi a cikin mutane ana nufi dai hasken imanin ne da mutum yake haskaka ayyukansa a nan duniya yake sanin menene zai aikata kasan shi mumini kullum yana cikin taka tsantsan ba gaba gadi yake abu ba duk wanda kage yana gaba gadi to zai shiga wahala to ba gaba gadi yake abu ba a'a sai ya duba menene natija na wannan aikin me Allah ya faɗa dangane da wannan mas'ala ba kawai idan abu ya zo mutum sai ya runguma ba mun gane ko mumini shi yana taka tsantsan shin wannan a canjin kuɗi da ya zo shi waɗansu suna ba da saboda kuɗi yana wahala to kashi yana wahala to ba a maka transfer naira dubu ɗari sai a baka kashi naira dubu tamanin ana samun kuɗi shi ma baya shiga to mumini baya haka sai ya tambaya menene shari'a ta ce eh ana samun kuɗi amma me shari'a ta ce akai ya halatta ko bai halatta ba to shine wanda aka rayar masa da zuciya amma wanda gaba gadi zai yi duk abin da ya ga ya bujiro a rayuwa kawai aikatawa zai ka san da yawa daga cikin mutane suna yaudaran kansu ko suna yi kansu rashin adalci abin da ya shafi azumi shine za a yi tambaya shine kuma za a tsaya akan abin da aka faɗa abin da ya shafi sallah ƙabli da ba'adinta shi ma a kai za a tsaya abin da ya shafi aikin hajji e yadda aka ce jamarat ɗin nan su ake jefa su ɗin za a jefa ba zai je shi kuma ya yi hadayarsa da kaji ba a'a da abin da aka ce bahimatul an'am da shi zai yi to yawanci a wannan janibin ibadat nan mutane suke iya ƙoƙaransu su ga sun kiyaye amma abin da ya shafi mu'amalat sai ake ɗauka tamkar shi ba addini ba ne tamkar nan mutum yana da dama ya abin da yake so kuma mu'amalat shi ne abubuwan da za ka gudanar da yau da kullum aure ne aikin gwamnati ne cinikayya ne saye da sayarwa abin nan shuka ne a'a duk abubuwa irin waɗannan su ne wanda suka faɗa ƙarƙashin mai mu'amalat to sau da yawa mutane ba sa yi makansu adalci wai wannan yadda kake so za ka tsara in an ce wani abu daban ya zo a a kiripto ne a amine ne kawai mutane su abin da suke dubawa me za a samu a ciki ba sa tsayawa su tambaya me shari'a ta ce dangane da wannan abin kafin mu yi to haka ake so ko musulmi ya zan wanda yake irin wannan taka tsantsan to shine wanda aka rayar masa da zuciya to shine ana aka ce waje alna lahu nuran muka sanya masa haske na imani yamshi bihi fin nasi yana tafiya da shi cikin mutane ma'ana yana gudanar da rayuwarsa a bisa haske na karantarwar kitabuwar sunna ɗaya daga cikin abin da ke ƙarfafan wannan fassara akwai abin da abin imam ahmad bin hanbal ya rawaito cikin musnadinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha khalaqa khalqahu fi zulma Allah maɗaukaki ya halicci halittarsa a cikin duhu aka halicce su sun marasha alaihim min nurihi sannan sai Allah ya fatsa musu haskensa a kansu ya barbada musu haske a kansu faman asabahu zalikan nuruh tada wanda wannan hasken ya same shi ya taba shi to sai ya samu shiriyar Allah wa man akhta'ahu dalla wanda kuma hasken ya kubce masa bai taba shi ba to wannan shine wanda yake zaman tawa batacce Allah ka sanya mu karkashin haskenka to Allah ta'ala yace wanda aka sanya shi yana cikin aka bashi haske yana tafiya da shi cikin mutane kamar masaluhu fi zulumat zai zamanto kamar waninsa wanda yake cikin dufai zulmatul kufr zalunci wato duhu na kafirci wa zulmatul jahala da kuma duhu wanda yake na jahilci amal basira wanda basirarsa ta toshe tunaninsa baya gudana ta farkin da Allah yake so wa zakharufi hawahu yana gudana ne wajen kawace kawacen san ransa wa huwa alhali ko mai irin wannan laysa bi kharijin minha shi bai zamanto mai fita daga cikin wannan duhun ba domin abin da ke fidda mutum cikin irin wannan duhu shine imani da kuma ilimin addini ai az-zulumat wa jawabu an sadai la yastawiyani waɗannan bangarorin guda biyu ba sa daidaita al-mu'minu alladhi yattabi'u ahkamallahi mu'minin da yake bin hukunce hukuncen Allah duk lokacin da yake gudanar da al'amuransa janibin ibadat ne ko janibin mu'amalat ko janibin i'tiqadat yana bin hukuncin Allah wal kafiru alladhi yatakhabbatu fi zakharifil qawl da kuma kafirin da yake warbuwa a cikin kawace kawacen zantuka na sarai su yake bi ba za su taba zamantowa ɗaya ba kazalika Allah yace kaman wannan bayani da aka yi kama zuyina lil mu'minina al imana wattiba'a ahkami kamar yadda aka kawata wa mu'minai imani a cikin zuciyansu da kuma bin hukunce-hukuncen Allah zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun su ma kafiran haka aka kawata musu abinda suka kasance suna aikatawa innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi to su wannan janibin kawai suke bi min al-kufr wal ma'asi na kafirci da kuma sabon Allah yadda aka kawata wa mumini bin Allah to wanda yake kafiri haka aka kawata masa kafirci yadda aka kawatawa salihi mai bin dokar Allah bin dokar Allah haka wanda yake baya san dokar Allah shi ma ake kawata masa sakon Allah subhanahu wataala Allah ya ce ni
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وكذلك كما kaman wannan ai kama bayyana hukmal fard fil imani wattiba'i ahkamihi kaman yadda aka bayyana hukuncin ɗaiɗaikon mutane wajen yin imani da kuma bibiyan hukuncin Allah wal kufra kuma kama yadda aka bayyana kafirci wattiba'a zakharufihi da kuma bibiyan ƙawace-ƙawacen kafirci ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha haka nan muka sanya a kowace alƙarya ai mujrimiha akabira shine akwai takadimi da ta'khiri sai ya zamanto mujrimiha wato shine maf'ulul awwal maf'ulul awwal shi kuma akabira maf'ulul thani ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha wato muka sanya a kowace alƙarya mujrimiha masu laifuffukanta akabira sune manyan mutane hakanan Allah ya ce muka sanya a kowace alƙarya manya-manyan masu laifi sai a sanya su ne waɗanda suke manyan al'umma me ya saka aka sanya su liyam kurufiha domin su dinga yin makaru a cikin wannan alƙarya to me ake nufi da makaru ana ibn kafir rahimahullahu a cikin tafsirinsa sai yake cewa almakaru du'a'uhum ila dalala abinda ake nufi da makaro anan kiran na ƙasa da za su yi kiran mabiyansu da za su yi zuwa gabata wato nan da ake nufi akabira mujrimiha jariman nan ana nufin kafirci da saba ma Allah kamar haka nan ne a kowace alƙarya in Allah ya aiko manzo waɗanda suke zamantowa jagaba su ne manya wajen saba ma Allah da kafirci da fada da manzanni sai a sanya manyan mutane su ne me yasa ake sanya manyan mutane liyan kurufiha domin su dinga yin makaro me makaron kamar da ibn kafir ya fassara wato shine du'a'uhum ila dalala dan su dinga kiran mabiyansu zuwa ga bata kar mu yadda da wannan annabi to haka al'adar take duk lokacin da Allah ya aiko annabawa to waɗanda suke fara yin fada da annabawa su ne manyan mutane kamar yadda a kowane lokaci idan kira na addini ya zo za a yi tajdidi to haka abin al'adar take waɗanda suke fara karɓa su ne talakawa da matasa matasa da talakawa wallahi su suke fara karɓa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka aiko shi shekararsa arba'in ne ai matashi ne ko ba haka ba shekararsa arba'in ne kuma waɗanda suka karɓi saƙon Allah a wajensa dukkansu mafi yawancinsu yara ne kaɗan ne waɗanda suka girma annabi farkon waɗanda suka karɓi saƙo a wajen annabi ko dai tsararrakinsa ne ke mafi yawansu ma ƙasa da shi suke abubakar siddiq ma ƙasan annabi yake abokinsa ne amma annabi ya girme shi shekara biyu balle su umar ibn khattab lokacin da ya karɓi musulunci bai fi shekara talatin ba ballantana irinsu abdullahi ibn mas'ud lokacin da suka karɓi musulunci gaba ɗaya bai kai shekara ashirin ba ballantana mus'ab ibn umair mus'ab shi lokacin da ya rasu ma a yakin uhud shekararsa goma sha bakwai ai a yanzu sai ga kamar ma kawai baya cikin lissafi ko amma yanzu gashi babban mutum ne ana ambatansa mus'ab duk waɗannan da suka taimaki addini abdullahi ibn abbas lokacin da annabi ya rasu shekararsa goma sha biyar lokacin da annabi ya rasu shekararsa goma sha biyar ma shi a lokacin ana da awama aka haife shi to duk waɗanda suke karɓar musulunci ɗin matasa ne kuma talakawa talakawa kaɗan ne waɗanda suke masu dukiya amma waɗanda suke manya masu yawan shekaru to su fa yawanci dama za ga tsohon alkawari ne masu shekaru ba su cika yadda da bakon abin ya zo ba ba za masu shaurara ba ce wannan hidimar yara ne ko ba haka ba ne lokacin da da'awar sunna Allah ji kan malam Abubakar Mahmud Gumi da ya zo su mu ta'asisin da'awar sunna har aka kafa kungiyar izala ba haka ake faɗa ba yara ne yara ne kanana kage yanzu an daina cewa yara dan yaran sun zama tsofi ko ba haka bane eh wanda da kan ake ganin su yara ne yanzu su ne tsofi to haka ake faɗa yara ne kuma a lokacin sai kaga duk waɗanda suka bi da'awar sunnan yaran ne wallahi da gaskiya yara ne da talakawa manyan ƙasa da masu dukiya ba su yadda ba sai a hankali a hankali a hankali suka sama fahimta to haka ra'adar take kullum wajen amsa kira da manya da masu dukiya sai kaga su ne suke zuwa a ƙarshe amma waɗanda suke fara ansawa annabawa talakawa ne da kuma waɗanda suke masu ƙananan shekaru wannan ya tabbata a cikin abin da abu sufiyan shaidar da ya faɗa lokacin ba bai musulunta ba cikin hadifi hadithin nan na haduwarsu da Herakla wanda Imam Bukhari ya kawo cikin Kitabul Iman to shine nan Allah ta'ala yace wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha ai kaman yadda aka bayyana tsakanin kafiri da mumini to haka nan ne muka sanya a kowace alƙarya masu laifi masu watan jagorancin sabawa annabawa da sakon Allah su ne waɗanda suke manyan mutane liyan kurofiha domin su dinga yin makaru ma'ana su dinga kiran mutane zuwa ga ɓata da bore a sakon Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin alkur'ani wa qala allazina stud'ifu lillazina istakbaru bal makru al-layli wan-nahari id ta'muruna an nakfura billahi ko wa naj'ala lahu andada makrul layl wan nahar kaga me yake nufi makrul layl wan nahar a lokacin da Allah zai tsile a waɗanda aka ja su akan bata da jagororin su waɗancan za su yi musa sai mabiya su ce a a bal makrul layl wan nahar ku ne kuka dinga shige da fici dare da rana makar anan kuna kiran mu shine suka fassara a gaba makarun lailuwan na ifta da unana ifta amurunana yayin da kuke umartanmu dare da rana an na kafar billahi mukafarce ma'alla wanda ji lahu an dada mu sanya masa abokan tarayya to don haka a kowane lokaci sai kaga waɗanda suke jagorori da za su ce kada abi abin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar akasari sai kaga ana samu daga cikin wanda suke manya ne a farkon lamari kafin kuma Allah ya haskaka musu ga waɗanda Allah ya haskakawa li'adawatihim li ahlillahi saboda kiyayyar da suke ma masu bin Allah wasaddi anil iman kuma saboda kange mutane ga barin imani mithlu adawati quraish laka ya muhammad wa atba'ik misalin irin kiyayyar da quraishawa suka dinga yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa abu jahal ko walid ibn mugira da su utba utbata ibn rabi'a da manya-manyan lokacin su suhail ibn amr manya-manyan ƙuraishawa masu dukiya a lokacin haka suka dinga fada da annabi sallallahu alaihi wasallam eh su suhail ibn amr suka dinga fada da annabi sallallahu alaihi wasallam suna amfani da dukiyarsu to Allah ya ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim ba sa yin irin wannan shige da fice makircin da suke yi face makawunansu la'anna wa balahu alaihim domin sakamakon yana komawa kansu ne wa mashurun amma ba su kankance bi zalika game da haka ba wa matsala nau'a makarhim to sai Allah ta'ala ya bada misali na irin nau'in makircin da suke yi faƙala sai Allah ya ce
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
وإذا جاءتهم آية كما إذا وتآية تزومسوا lamirin nan ya koma zuwa ga akabira mujrimi kulli qaryatin manya manya wanda suke kangararu daga kowace alƙarya masu musu da gaskiya to duk lokacin da wata aya ta zo musu ala sidqi nabiyihim a bisa gaskiyan annabinsu wa ahlul imani ma'ahu da kuma waɗanda suke masu imani tare da shi duk lokacin da bayani ya zo musu na hujjoji bayyanannu ƙalu sai su rika cewa lan nu'mina mu fa ba za mu yi imani da shi ba ba za mu yadda ba hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah har sai mu ma an ba mu irin abin da aka ba wa manzannin Allah din eh ba za mu yadda ba mu ma sai an kiyo mana sako kamar yadda Abu Jahal ya faɗa yace wallahi ba za mu yi imani da shi ba har abada sai dai idan mu ma an mana wahayi kamar yadda yace an masa aka mana wahayin aka ce gaskiya ya fada mala'ikan mu ma ya zo mana ya gaya mana abu jihal kenan kun san asalin suna abu jihal din da shi ana ce masa abul hakam saboda yana da basira ta kulla makirci mutum ne mai basira mutum ne mai iya magana ga kudi ga shekaru ga jarantaka sunansa amru ibn hisham to ana ce masa abul hakam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abu jahal ne ba baban hikima bane baban jahilci ne eh baban jahilci saboda yafi kowa jahilci kaga sai sunan ya shahara ko amru ibn hisham din ma ba mamaki wata kila yanzu ne ya fara ji eh sunan nasa ya bata sunan da annabi ya sa masa shine ya bi shi kuma haka aka dinga wasan kura yara kanana wallahi yan shekara goma sha shida yara kanana suke wasan kura da shi a yakin badar sai kashe abdullahi bin mas'udin ya karasa shi Allah ya walakanta shi to wai sai ce ba za su imani ba har sai su ma an musu wahayi wanda ya fi shi shegantaka kuma wanda ya fi kowa tsufa suke masa kira da ana cewa asannul qaumi wai mutumin da ya fi kowa shekaru a cikinsu a lokacin cikin masu fada da annabi ba wanda ya kai shi yawan shekaru shine walid ibn al-mugira kuma duk makka ba wanda ya kai shi kudi a lokacin duk makka ba wanda ya kai shi kudi walid ibn al-mugira ga shekaru ga kudi ga kiyayya ga Allah da manzansa shine jagora na kabilan banu makhzum a wannan lokacin to shi kuma abin da yake fada sai yake cewa لو كان النبوة حقا لكنت أولى بها منك لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا yace kai wai a annabi yake faɗa annabtan nan fa inda gaskiya ce ai da ni na fi cancanta a kawo saboda na fika yawan shekaru kuma na fika kuɗi saboda shi yana da shekaru yana da kuɗi yace inda annabtar da gaske ne wa za a ba ai shi ya kamata a bawa wai kaji shi shi ne ma'aunin gaskantawa ko ƙaryanta manzanci tun da ba a bashi ba shi kenan an nafta ba gaskiya ba ne kaga wannan gayar san rai kenan to dama wanda yake ƙololuwa na san rai yana amfani da wasu ma'aunansa ne na hankali wadda shi zai auna shari'a eh da shi zai auna shari'a misali idan an faɗi wani abu an ce kaza ɗin nan bid'a ne ko kaza ɗin nan ba tafarki ne na gaskiya ba wataƙila ma waɗannan ba abubuwa sun kai haddin shirka sai aka yi bayani akan haka sai ka gani ya ce ka ji ba yanzu wancan shi kuma yaushe ma ya karatu su malam wane da su malam wane da suka mutu suna wannan abin da ya fi su ilimi kenan kaga shi hankali ya kawo shi ma'auninsa girman malam wane da yake gani ba wai girman hujjar da aka faɗa ba to duk irin mataki ne da ma'aunai irin na su walid ibn al-mughira ai hujja tana cin gashin kanta ne ita hujja kullum tana cin gashin kanta ne to kalu sukan ce lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah ba za mu imani ba har sai an kawo mana irin abin da aka bawa manzannin Allah din qablahu min ar-risalati wal wahyi ilaina waɗanda aka ba su manzanci aka masu wahayi mu ma sai an kawo zuwa garin la'anna aktsaru minhu malan wa akbar sinnan domin mun fi shi yawan dukiya kuma mun fi shi yawan shekaru kamar yadda Walid ibn al-Mughira ya ambata qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ba ku ne masu faɗa ba Allah shine mafi sanin ina ne zai ajiye manzancinsa ko ba haka bane i ai wai sai suke cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba saukar da wannan alqur'ani ga ɗaya daga cikin mutane biyu a wannan manyan alqaryu ba ko dai makka ko da'ifa suka ayyana waɗansu mutane suka ce me yasa ba ba su ba dan suna da fasaha anan makka suka ce abul hakam me yasa ba ba abul hakam ba a wani kaunin wani suka faɗa ba wannan ba to wai dai me yasa za a bawa annabi annabi ba kuɗi ne da shi ba ba yawan shekaru ne shi ba lokacin dan shekara 40 su ku a cikin su akwai wanda sun kai shekara 80 da wani abu wasu sun kai kus 90 shi kuma dan shekara 40 to wai ya za a bashi annabta kuma ba kuɗi ne da shi ba hasali ma an raine shi a matsayin maraya to ya za a ce shi za a zaɓa a cikin mutane rainansa ma sai da aka yi karɓa-karɓa yana gun gyatumarsa ya koma gun kakansa da ya rasu ya sake komawa gun babbansa to ya za a ce shi za a bawa ai da su ce wani za a babban mutum su a nasu ma'auni babba in court ai da wani za a samu wanda su ransu wai ma'auninsu yake gashi ya kamata kaga wannan gayar hasada ce me yasa Allah zai ɗaukaka wani wannan yana damun mutane a cikin rayuwa sai kaga wani shi babba ne dan manya ne amma watakila sai kaga yayi ƙasa wani kuma dan talakawa ne sai ga shi kuma yanzu Allah ya daga shi to sai kaga wai ana bibi ana cewa wannan dan gidan dan talakawa ne dai babansa da gyartai ne eh wasu ba san gyartai din ba ma ko kwatance ne nayi kawai kasan aikirce shi ne mafi kaskanci a da ake gani a sana'a mai ɗinke ƙore ƙwarar ma nawa take a da balle mai ɗinke ta to sai a ce kaza eh an ɗaukaka shi to wannan duka nau'i ne hasada mutum ba shi yake rabawa ba Allah ne mai rabo da haka duk abin da Allah ya bayar na ilimi ne na ɗaukaka ne na dukiya ne duk wanda Allah ya nufi ya ga dama shi yake bawa to shine a wancan aya suka ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatain azim sai Allah mai da musu ahum yaqsimuna rahmat rabbik shin su suke raba annabtan ne rahmat rabbik ana ana nufin annabta shin su suke raba annabta to bari ta annabta sai Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya kai dukiyar su ma da suke samu ana rayuwar duniya ma'isha wanda suke rayuwa da ita mu muke raba musu dukiya ma mu muke raba musu ba wai annabta ba dukiya ma da bata kai komai a wajen Allah ba ba ta da wani kima a gun Allah sai dai an yi amfani da ita wajen bin Allah bin Allah shike da kima ba wa dukiyar ba to dukiya ma Allah shi yake rabawa i wai yake cewa abinci ne aka kawo sai aka ba wa dan kama rabo ko an kama da ya ja abincin gaman sai wani ya ga kaman za a musu handama sai ce a'a mu tsakani da Allah amana rabon Allah sai ce rabon Allah kuke so ya ce eh sai ɗebi da yawa sai ba mu wancan wancan kuma sai ɗan ya fito kaɗan sai ba shi sai tsallake guda biyu sai a ce kai wani wani irin wanda zai ce ai Allah ma haka yake yi sai ba mu wani da yawa wani ya ba shi kaɗan wasu kuma bai ba su ba ɗan kama kenan to nan Allah ta'ala ya musu raddi Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata Allah shine mafi sanin ina zai ajiye manzancin sa bil ifradi aw ta qira'a ana karanta bil jam'i risalati ay ya'lamu al mawdi' as-salih li wad'iha fihi Allah shi ne ya san gurbi wanda ya fi dacewa ya ajiye manzancinsa manzanci ba kowa yake bawa ba sai zaɓaɓɓen Allah fayyadau hafihi sai Allah ya aza annabtarsa inda ya nufi wa ha'ula ilai su ahalar laha su ko waɗannan manyan ba su suka cancanta ba a fir'auna ma ya kasan haka ya yi ko lokacin da annabi Musa ya zo wajensa shi ma sai da ya goranta masa hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu mubin wannan walakantaccen mutum wanda ma baya iya furci bakinsa baya iya yin bayani a fahimce shi da kyau shine zai ce zai zuma da annabta wani goye ce wa qaumuhu ma lana abidin mutanen nasu gaba ɗaya bayan mu ne kuma yanzu shine wai zai zama annabi ya zo wajen mu yana mana wa'azi kaga girman kai kenan Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata Allah ya ce sai yusibul ladina ajramu sagarun inda Allah lalle waɗannan da suka yi laifi ai takabbaru an qabulil haqqi suka yi girman kai suka ki amsan gaskiya lalle sagarun kaskanci zai same su inda Allah a wajen Allah fi duniya tun anan duniya li annahu jazaa'ul mutakabbir domin kaskanci walakantuwa shine sakamakon duk mai girman kai wa azabun shadidun kuma sannan azaba mai tsanani za ta same su annaru fil akhira wuta kenan a ranar lahira aw huma jami'an fid dunya wa fil akhira ko kuma da sagaro da azabun shadidun din duk za su same su a nan duniya kuma su same su a lahira a dalilin girman kai Allah baya son mai girman kai bima kanu yamkurun dangane da abin da suka kasance suna yi na makirci abi sababi makrahim bi rusulillahi wal mu'minin a dalilin makircin da suka dinga kokkullawa manzannin Allah da mu'minai aw bi qawlihim ko kuma dalilin fadan su lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah da suka ce ba za mu imani ba sam har sai mu ma an iyo mana wahayi irin yadda aka yi wa manzanni wastakbaru an yakunu atba'ar rusul sai suka girman kai suka ki su zamanto masu bin manzanni fajuzu bis sagar wal azab shadid ala takabburihim a dalilin haka aka musu sakamako da kaskantuwa duniya da lahira da azaba mai tsanani saboda girman kansu kun sa a ranar alkiyama mai girman kai girman kai mafi mafi muni shine wato da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akan girman kai sai ya ce batrul haqqi wa ghamtun nas bijire ma gaskiya da kuma raina mutane a bijire ma gaskiya kuma a raina mutane shine girman kai to mai girman kai a ranar alkiyama shi ya fi kowa kankanta za a ta da shi a ranar alkiyama kamar kiyashi kuma gashi mutum ne a yi ta taka kansa duk mutane a yi ta taka kansa tumaki ma su taka ta kansa mutane yau ba su gan shi ba shi kuma haka Allah yi shi kaga an gama da girman kai ko to ubangiji Allah ta'ala ya samu yawo masu kankan da kai Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuranmu وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم to wannan yayi sallama yayi addu'a muna roƙon Allah ya amsa mana sannan yace meye bambancin waɗannan kalmomi wai mutuwa da rasuwa da fakuwa kuma wai wacce daga cikinsu ta fi dacewa a gaya wa musulmi idan ya mutu ta ake maka zaɓi ɗaya ko? ya zaɓi ɗaya ai hausa ce kawai wannan duwanda aka faɗa shi kenan ko a ce ya mutu ko a ce ya rasu ko a ce ya faku don ma'ana ɗaya take ɗauka kalamai ne wanda suke mutaradifat rasuwa da fakuwa shine asalin Hausa mutuwa kuma larabci ne daga larabci aka dauke ta eh amma da rasuwa da fakuwa shi wannan a shine Hausa duk wanda aka faɗa ba matsala bane insha Allah in ka ce mutuwa ai a annabi ma an jingina Allah ta'ala ce innaka mayitun wa innahum mayitun kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne eh ba hauce ne yake ga kaman wai in an ce mutuwa kaman an dan sai dai wanda ba musulmi bane za a ce ya mutu eh amma in abin nan sai a ce ya rasu to in har wannan mu fahimci wani abu yadda za a yi magana da harshen Hausan ma abinda su Hausawa suka fi dauka shi yafi ladabi to shi din yafi kamata a yi amfani da shi ko da kuma anar irin ɗaya ce tunda su ba hausawa sun fi gamsuwa in an ce ya rasu za su fi an fi ladabi maimakon a ce ya mutu to don haka a yi amfani da ya rasu ɗin tunda dama ba shari'a ta ce sai an ce ya mutu ba mun gane ko tunda ba shari'a ce ta ambaci waccan ɗaya kalmar ba du ma'auninsu ɗaya to amma wannan an fi ganin ladabi tattare da ita a wajen jama'a a urfinsu ai urfi yana daga cikin abin da ake ɗaukansa shi ma a janibin shari'a wallahu ta'ala alam wassalamu alaikum اللهم ثبت أقدامنا على دينك واهدنا سبيل الرشاد اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. اللهم ثبت أقدامنا على دينك واهدنا سبيل الرشاد اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم اهدهم سبل السلام يا هادي يا سلام اللهم اغفر لنا ولإخوة ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم الرحيم اللهم أنت أعلم بحوائج كل منا اللهم أنت أعلم بحوائج كل منا فقدهن لنا يا أرحم الراحمين إن علمت في حوائجنا خيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين